بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يذكر قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبليو كوتر ربيع الأول hijiran manzo saratan daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a wannan masallaci mai albarka masjid bin taymiya a darasin littafin muqaddimat al-izziya ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suke karantar da mu addinin marubuci wannan littafi shine abul hasan aliyu maliki shazali wanda aka yi shi ɗari tara da hamsin da bakwai ya rasu ɗari tara da talatin da tara Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi yin kai da rahama ire-iren waɗannan littattafai da ake ce ma littattafai na furu'a littattafai ne wanda sakamako ne na nazari da bincike da kuma fito da hukumce-hukumce wanda suke ƙarƙashin alƙur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da haka sai malamai su jajirce su dage su binciko abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni yake so ya yarda da su sai su dawwana su a cikin littafi wannan ɗaya ne daga cikin miliyyukan wannan ƙoƙari na malamai wanda yake turatul islami wanda al'umma musulmi take alfahari da ire-iren waɗannan littattafai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana su kuma Allah subhanahu wata'ala ya karbe su ya sanya musu albarka ba dan Allah subhanahu wata'ala ya albarkace su ya karbe su ba da har yanzu bai zamanto mun same su ba mu ma muna amfanuwa da su saboda haka wannan littafi ɗaya ne daga cikin waɗannan dumbin littattafai waɗanda aka rubuta wanda za mu ga abubuwa hakan bin su daki daki a ce farilloli a ce sunnoni a ce musabbai a ce makaruhai a ce abubuwan da suke warwarewa duka waɗannan don saboda sauƙaƙawa ne duk abin da aka ce farilla to wani abu ne wanda za ka samu cewa ko dai a cikin alƙur'ani ko a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu umarni umarnin da yake a fuska ta tilas sai a yi to duk inda aka ga Allah ya yi umarni da abu a cikin Qur'ani sai ko a sunna ya ce mai farilla yanzu misali da muka yi farillolin arwalla an zana cewa wanke fuska farilla ne wanke hannu farilla ne shawo kai farilla ne wankewa kafa farilla ne to kaga menene yasa ya zama to farilla sai a ce Allah subhanahu wataala ne yayi umarni cikin Qur'ani umarnin kuma da ba a huska ta cewa ko kai ko karkai ba a a huska ta tilas wata in baka aikata ba wannan abin to baka da har wannan to kaga asali yanzu maimakon ba kowa bane zai iya ya karanta qur'ani ya zo shi ya san fassara in ya san kaza ya huddo hukunce hukunce kaga abin yana da wahala to shine sai a binciko waɗannan abubuwa kuma shi a rubuta a bincika a rubuta a ce kaza kaza kaza kaza ne qur'ani ne ya umarni da wannan kenan asali su wannan littattafai da ake rubuta su ba su zama ana rubuta su ba sai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce walau la nafar min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fi din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ubangiji subhanahu wa ta'ala ce me yana a samu wasu jama'a daga ciki su tashi su nemi fahimtar addini don saboda su su yi wa'azi su gargaɗi waɗancan ‘yan uwansu waɗanda suka tafi yakin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala. So da haka duk abin da kaga an dawwana fahimta ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wanda ya ga dama daga cikin bayansa musamman malamai waɗanda suka jajirce. Manzon sallallahu alaihi wasallam cewa man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fi dini wani lokacin ma ki salam zai faɗi hukumce hukumce sai wani ya ga ba zai iya rikiya ba sai ne mu a rubuta mushi to irin wannan abu sai a rubuta kaga kenan asalin mu rubuta lissafi asali sun zamanin manzala sallallahu kamar yadda ya umarni ga wani bawan Allah Abu Sha ya ci uktubu li Abi Sha rubuta ma Abu Sha saboda an yi bayanai na kutuba da hukumce hukumce sai zama bai iya kiyayewa ba sai ne mu a rubuta mushi to wannan shine Allah subhanahu wata'ala kenan ya sauƙaƙa ma wannan al'umma ya zama gashi a sauƙaƙe za mu samu ke ya ce ma farilla arwalla kaza ce sai a zano ma sai a ce ma sunna arwalla kaza ce ya zano ma ya ce musafin kaza ne ya zano ma su kuma irin sunnoni da musahabbai wasu abubuwa ne wanda su ma umarni ne sai dai umarnin ba a huska ta tilas sai kayi ba wannan kuma duk dan sauƙaƙa ne a addinin wani yana da ƙarfin halin da zai farilla ya yi abubuwan da suke musabbai duka wani kuma za ka gaca imanin shi yana da rauni da shi kuma sai ya takaita bakin farilla ne sau da raunin imanin shi ya sa bai iya kaiwa ba amma yana bautar Allah yau da gobe yau da gobe sai ka ga kuma duka sauran ma ya bi duka baki daya ya sha mele ya ya hada to amma gwargwadon aikin mutum wanda ya zo da farilloli ya zo da mustahabbobi ba ɗaya bai ke da wanda ya takaita a farin lakari shi yasa Allah ce wani kullum da wajatun min ma'ani wani mafiyan amalan wa mula yi kowanne suna da kowanne yana da kenan daraja da matsayi a aljanna sababin aikin da ya zama to mutum ya aikata za ci kama kowa saboda haka in mutum ya kyautata ya cike waɗancan to zai zama to ya samu kenan sakamakon shi ina ga abubuwan da suke warware a wallahi za mu shigo ba kare ba a ina ne yake Oye, na duk ba mutum bukata ko? An kusa yi da sabo? To, an kusa yi da sa, a nan nawa muke? an yi dai masu tsira mun yi shi ya sami da alara jirgigo to shi kenan muna ala dubba kenan na biyan bukata wannan kuma na dubban biyan bukata ɗaya ne daga abin da yake nuni a tsayin da addinin musulunci karantarwa shi ta haɗe kowane abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin alƙur'ani ya ce ma farasana fil kitabi min shay'in babu wani abin da muka bari a cikin littafin wani ya ce da abu ayyub al-ansari allama ku nabiyukum kulli shay'in hatta al-qira'a yace ku musulmi kun ji dadin annabin ku ya karantar da ku komi hatta al-qira'a hatta da ladabin biyan bukata ban daki sai ce ajal kwarai kwa manzala sallallahu alaihi wasallam sallallahu an nastaqbil al-qibla ببول أو غائب أن أفسر سياها نيمو مكسكنشا الكبلة وجن بولي كوكما غائبي sa'annan kuma Allah na sanje bi a kalmin salatar da hada kan mu goge najasa da karamci daga dutse ladubba daga cikin ladabi na shidda zuwa na goma sha hudu su ne aka ci ayyukan rage bai na fahidai in zai biya bukata raba tsakankanin cinyoyin shi wani sani ba mawuza asara ya nisanci kuma guri wanda yake mai tsandauri mai sauri sau da in guri ya zama fakko ne kaga in yi bawali bawalin zai fallasa mushi kamar fantakunan mu yawanci da zai zama a shaɗe suke to kaga a lokacin da mutum ya zo ke bawali bawali zai fallasa mushi to sai ya nisanci wannan kenan irin fantakunan mu ne sai zaman to kenan mutum tilas ya zaman to ya yi a tsugunne tilas kenan mutum ya zaman to ya tsugunna wal ma adda'im da kuma saunan ruwa wanda hadisi ya zo akan hani akan mutum ya yi bawali a saunan ruwa muzara sassai ce la yabulan na rukun filma hidayim alladhi la yajri thumma yaghassa filfi kar da ɗayan ku yi bawali a zaunan ruwa wanda bai gudana sannan kuma ya yi wanka a cikin shi wa an yi ra'asa sannan kuma na takwas ya lullube kai shi wannan wasu daga fuqaha sun so haka suka ce in bai samu ba wani abu kenan ya dora hannun riga shi a saman kai shi kamar yadda suka ce hallau musafi ne kare shugaban daki babu takalmi kare shugaban daki ba takalmi ya tabbata sai na abubakar aka ce kamar yadda ibn abi sheba a cikin musannaf nashi ya fitar ya ce sai na abubakar yana kutuba yace ya ma'asharal muslimin istahayu minhu musulmi ku zama kuna jin kumi Allah ba so ko kai kadai ne zaka cire tuwali ka kwafe tuwali ka tsundure sai dai ka cire misali wando sai da riga kuma a ciki sai kuma kaza amma mutum ya zamanto yanda aka aihe shi wannan kenan ba sa haka na mutum yana maka da ciyanar sarar sai ce Allah shi fi dacewa ka hukumi shi fa wallazi nafsi bi yadi sayyidina bakar yace na rantse muku da ubangijin da raina yake hannun shi inni la azallu hina azhabu ila al-ghaid fil fada lokacin da naje biyan bukata daji ina zaman tsawa mu wutiyar ra'asi sai lullube kai na istiha mai rabbi dan jin kumiyar ubangiji na dan jin kumiyar ubangiji na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin kenan abin da suke yi yin haka nan kamar yadda Tawus ibn Tawus ibn Kaysan yace murni yace amarani abi idza dakhaltu al-khala an uqanni ara yace babana Tawus ibn Kaysan al-Yamani ya umarce ni daga la dukkan da ya koya mun in na je biyan bukata in karhe kaina qultu walima amaraka bidhalik qala la adabi yace ban san ba dai menene dai sababin wannan saboda haka kenan wannan yana daga aikin magabata yin wannan zai zama so kenan cikar ladabi wala ya takallam illa li muhimmi in mutum yana bawali ko bayan gari kai yayi magana sai ga muhimmin abu kamar mi ka sofi fawati nafsin aw mali kamar misali sai gare za ta salwanta yana iya magana aw mali ko kuma dukiya za ta salwanta wani zai sace wani abu zai iya yin magana kenan rashin yin magana sai inda zarura to wannan babu ne kamar yadda kenan ibn umar allah ƙarin ra'a gare shi ya ce anna rajulan marra ala nabi sarasa wani mutum ya zo wuce ya gurin ma'aiki wa huwa ya gudu fa sallama alaihi fa radda alaihi fa lam yarda alaihi ya ma ma'aiki sallama sallallahu alaihi wasallam bai mayar masa da sallama ba kamar yadda musulmi ya fita saboda haka ba so mutum yana bawali ko na bayan gari yana magana har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda biyu je su bayan gari suna hira da juna ya ce fa inna Allah ya mutu ala zalika Allah yana fushi yana azaba a kan wannan abinda ake ga ya halatta shine kamar kun kana wanka wanka shine misali mutum yana wanka wannan ya halitta yana iya magana amma bawani bayan gari wannan baya halitta mutum ya zama yana magana saboda haka kenan bai da kyau yin haka sai dai inda wani uzuri wani zaruri sai mutum ya yi wa ya tsakiyar riha kuma sannan ya kiyaye riha wa jubura gurin bugawar iska saboda kaga zai bayu gurin bugawar iska ya zama to an ji wani abu na ko dai ƙara ko wari ko wani abu makamancin haka ko kuma ya zama to bawalin ma ya dawo ne ko kuma wani shuri shine wani rami da zaka misali rami ko gidan tururuwa ko kuma wani kogo da za ka gani misali kamar ramin damo kamar wani abin nan wannan shi ma duka ba su saboda matattara ne na aljanna ya gabata wancan sati aka ce hatta da a hadisi na Abdullahi bin Sarjis ya ce annabi sarasa ya yi hani an yi bala fil juhuri mutum ya bawani a cikin shuri ko wani kogo qalu li qatada ma yakrahu min al-bawl fil juhuri suka ce me yasa aka hana qala yuqalu innahu musakin ya ce ana cewa gurin zama ne na aljanna amma ana rawaitowa ce a sa'ad ibn ubada wata rana a yanke sham ya yi bawali a cikin wani kogo sai aka gan shi take ya fito da ran wasu ka ce sababin kenan mutuwar shi kenan wa an yattaki riha wal jura wal mala'ina sala kuma ya kiyayi mala'anta guda uku mala'anta guda uku manzo Allah ta sadi da Abu Hurairah yace ittaqul la'inin suka ce wa man la'inan ya rasulullah ta alladhi yataqalla fi tariqin nas aw fi dhillihi wanda zai je biya bukata a hanyar da mutane suke wuciya ko kuma inuwar da mutane suke sama ko kuma gurin ɗaukar ruwa an ba da misali irin wanda za ka ga sai su zo cikin katangun mutane suna musu bawai ko kuma wasu su je su kowa gidajen mutane ko kuma wasu da su samu tarbiyya ba za ka ga har ma a masallatai kaga da dama daga gabas yankunan da za ka ga tsarika suka yi yawa saboda sun tura mutane a gurguwar feda saboda kawai wasu sun ce su ba su yarda ba da su ɗauki haƙƙin Allah su sarrafa ma shehu Tijjani ko shehu Ahmad kuma sun ce ma ba za su musu biyayya ba abin da ne za ka sa a kanka ni ban san ba wani malamin da dan baka mai biyayya ba Allah zai kai ka wuta sai manzo Allah sallallahu amma ba wani malamin da dan kawai baka bi malamin ba a cikin kabari ba a tambaye ka ba ka bi imamu malik ko baka bi shi ka bi imamu shafi ko bi imamu abu hanifa ko imamu ahmad bin hanbal amma za a tambaye ka ka bi manzo Allah sallallahu balantana shehu tijani sa'an shek muhammad ibn al-wahab sa'an shek usman ibn fodi balantana shehu ibrahim iya wanda ga sa'annin shi nan suna da rai ka gani sa'an su shek mahmud gumi ka gani ga ɗiyan shi nan ga jikokin shi nan ba wani mutum ba ne wanda yake ya dare ga ɗiyan shi nan ga ji ga matar shi nan ma dai da rai karshe dai matar shi ma da rai dan ma dai a nuna masa sa'an mu ne dan zamani dan karne nan ne ba na wani karne ba ne to amma kaga saboda iri-irin waɗannan muna cewa kar a musu wannan abin da ake musu an wuce iyaka akan haƙƙin matsayinsu kawai ka ajiye su a matsayin malamai na musulunci wanda wannan littafin da muke karanta wanda ya rubuta shi ba malami bane to yanda kowane malami haka zaka girmama duk malamin da ya aikata abu mai kyau aqida ta ahlus sunna wal jamaa alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka amma babu wani malamin da cikin qur'ani ko a hadisi akan annabi sallallahu alaihi wasallam mana wasiya bai wasiya abin shehu tishani ba bai wasiyar abi shan abu qadir jilani ba bai wasiyar abi kowane shehu da ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati sunnatul khulafa'ir rashidin ina umarta ku bi sunna ta ku bi sunna khalifofina amma babu wani malamin da aka ce mana to wannan yasa kenan sai zaman to kawai wanda aka ce mana wa in tuti'u tahadu matsar kun bi shi za ku shirya shi kadai muke kuma shi kadai ne za a tambaye mu cikin kawai sababin wannan yasa kaga aka ɗauko kiyayya suke cewa masallacin izala ma a gafar wutar jahannama suka gina almajiran su kan haka in ka je irin can yankin sai a zo masallacin sai a yi kashi cikin masallacin halittun sai a yi kashi sai a ka a kwafa a shafa in abu ɗaya su je su gurin liman ko guraben ya kashi sai su ɗaga tabarma ya kashi duk wanda suke gaba za ka ga sun san da wannan masallaci duk ana wani to kaga masallacin ku na kasuwa to shi ma kaga aka je aka yi kashi masallacin malam barnawi wani shi ma haka aka je aka yi kashi aka caccafa aka caccafa to ka gani menene jayo kawai saboda wasu mutane ne aka shahe su da mai muka ce mu kuma wannan mutane ba mu ga wani mutukan su ba a kamari dai ba a tambaye mu ba kuma Allah bai ce ba mu bi su manzo Allah sun san bai ce mu bi su in su mutanen kirki ne kamar sauran malamai kawai aikin da za mu ma nagarta sun bayi mu so su a zuciya in ma ambace su mu musu addu'a mai kyau shine kawai su bayan Allah na gari ka kaunace ba zancen ka ka hoton mutum ko a dinga rera wasu baituttuka na yaban mutum wannan duka babu zancen a yi wannan abu ka a ɗauko haƙƙin Allah a ba su ko a yi tawassuli da su ko a yi fasa'a kuma duk magana da suka waɗi za mu ɗora ta a ma'aunin shari'a in Qur'ani ya ce mana manzara sassa ya ce mana to a lokacin su ma sai mu bi su din su yana da goyon bayan ne Qur'ani da sunna in abin da suka waɗi sai mu kalli abin da suka zo da shi Qur'ani ya zo da shi sunna ta zo da shi to matsayinsu kamar sauran malamai ne masu kokari kamar sauran malamai ne masu wa'azi masu rubutu ba su yi waɗannan ba su ma kokarinsu suka bada a wannan shaniki ke shikenan sai ka ɗauki magana malami wanda sai daidai da abin nan to kaga hallaka ta kai yanzu ana zancen wanda ya bayar bawali ko bayan gari a hanyar mutane an tsine mu wanda ya ko a inuwa an tsine mai ko a gurin ruwa an tsine mai to wanda ya a masallaci ba sai ka ɗauki misali kaga wannan daga gurɓatacciyar tarbiyya da suka ɗora mutane a kai za ka ji suna cewa ƙur'ani izala ma ba ƙur'ani ba ne wai wannan na hausa yanzu dan Allah ina za ka shiga a gaban Allah subhanahu wa ta'ala al'ummar da suke masaki da su a karantar da su ka dinga wulakanta littafin Allah wannan manyan baki da muke karantawa a duniya wannan tsarin hatsin kawai bambancin rubutu ne rubutun bai takai zama da wannan da wancan ne ba bambancin hatsin yana da yawa akwai wanda sun tsara rubutunsu ba irin wannan bane na magabatan ka ɗauko ba irin wannan bane wannan bai bambanta qur'ani ba da an yi irin wannan manyan bugu wanda masu rubutun allo ke yi da wannan wanda ake yi babu wani abin da ya bambanta wancan da wancan kuma darajar kowanne qur'ani ba za ka ce ba qur'anin da aka rubuta shi da hannu ko wanda aka rubuta shi da dutse ko bakin rubutu ƙananan rubutu wannan na kasan wannan da kuma wancan ka ce wannan ya yi lada ko wancan ya yi wannan babu wanda ya yi wani duka ɗaya duk ɗaya amma saboda baƙin jahilcin mutanen nan da mugun nufin su akan addinin Allah cewa suke Qur'anin da ya izara suke rikiya Qur'anin da ya islamiyya suke rikiya ba Qur'anin kirki ba in karanta da shi ma kaza kaza kaza wannan duka sabbin ne an sabilillahi kuma duk masu irin wannan mummunar tabi'a ta ɗora mutane a bisa hanyar da ba ita ba ce hanyar kirki za su fiye su gamu da Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar ba sun tuba ba sun gyara sun bayyana ma mutane cewa abin da suke kai na baya san rai abin da suke kai na baya suna yin shi ne kawai don karewa manufofinsu da karewa shugabancinsu da karewa girman darajar gidajensu da kuma karewa darajar rigunan malamansu Allah kare mu Allah tabbatar da dukkan mu daga zamewa balasana haka sun zubar da bayan Allah wannan ɗaya ne daga kusakuran da yawa daga irin waɗannan mutane suke aikatawa a cikin al'ummar mazalar sassaram ta cin amanar mazalar sallar irin wanda kuma za ka samu suke kuskuren zuwa suna bawali a waɗannan gurare gurare ne waɗanda suke mal'anta ma dama kana neman albarka ba ka yi wannan kuma wajibi ne mutum ya ladabtar da ɗiyan shi kar ɗan kai zai dinga fitsari a irin wannan wurare hanya ko inuwa ko gurin ruwa ya zama su ya haɗu da la'anta ta bayan Allah. Na sha hudu Allah ya saka bilan kibla kar ya fuskanci alkibla wala ya sani bira kar ya baka baya idan kana fil fada in yana sarari wannan saboda ta'zim ne na sha'ir Allah ai kaga alkibla ake fuskanta a yi sallah sai aka ce to jiha kin ma jiha ka alkibla take kar ka fuskance ta ka yi biya bukata ko ka bata baya. To ina ga ɗakin Allah, khairu bi ayil ardi masajid amma fi alkhairu tijire bayan kaza masallaci inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Allah ce kai masu raya ɗakin Allah wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da alkiyama suka tsaye da sallah suka ba da zakka ba su jin tsoron kowa sai Allah gare ka gara ba san me raya masallaci man bana lillahi masjidan shi masallaci yana ce aka gina shi kawai na musulmi babu zance wannan masallacin dan izara ne ko wannan masallaci shi kawai masallaci da aka yi shi na musulmi kai musulmi ne masallaci na kai duk kuma musulman da in sallar shi in yayi da kai in ka bi shi sallar ka kai duk wannan wanda ka gani yawanci a canza ta a canza ta jahilci duk wanda in dai kara sallan ba sai in yayi sallar shi an fashi ya ci to ka bi shi sallar sallar da kai bambanci da kake ga aje wannan masallacin kar aje duka abu ɗayan biyu ne zuwa abu na farko ya zama to limamin da yake jin sallah din limamin da bai cika rukunne ne sallah an ba rukunne ai ba to yanzu kar ya zama a kullun sallar ka mai tasgaro ce kenan ma dama ga mai cikawa kar ka bi wanda tsallashe ba ba na biyu kuma za ka iya samu wani zai je saboda me wancan limamin na can gurin kawai limamin ya shiga da shi da kanshi ma sallar tashi tukwana an suwar sahi an bincika kamar yanzu misali limami dan gobe da nisa ya ma wancan sirri an daga qur'ani ya ce ko gafarce ni ni ne nayi boka an bi shi sallah da ƙasa yana bugawa yana faɗin gaibi an bi shi sallah yana rubutu da jini an samu yana shirkoki an bi shi sallah har wannan shi karan kanshi ma sallar shi ba sai ba to babu yadda za a yi maga mutum da ƙasa a gaban shi yana bugawa yana bugun ƙasa kuma kawai dan ba mu ɗauki sallar ma komi ba sai mu je mu rinka shi kaga wannan ba zai yi ba ko kuma wanda ta bayyana boka ne kirki yana da kundin da cikin shi da akwai lakunkunna wanda suke na aljanu kaga shi ma babu yadda zai wanda ciki da kwai hatumai hatuman nan ya kawo muka zube shi muka karanta za mu ga abubuwan da ya kumsa zagin Allah ne yanzu kawai ya mutu wanda aka narkas aka maida harfa daga nan kuma maganganu ne na kawurci da radda da zagin ubangiji kuma ya ɗauki wannan abin shi shi ne abin da yake aiki da shi yanzu na kafi shi sallah har gaba da zance shi ma na kafi shi sallah ko kuma mutumin da shi sallah ma bai ma san ba kwata kwata bai ma san sallah ba ka gani to irin wannan abubuwan duka su ne suka jaza sai ake caccanzawa dole sai ka leƙa wanda ka sa a ƙi da shi abu na farko yana nutsuwa cikin sallah amma ka zo ka an yi ruku kan ka je ruku ya ce sami Allahu kafin ku je su jira ta Allahu kuma an gaya ne ya ci gyara yanzu kawai saboda to wannan ko ma'ayinka ne baka bi shi sallah ba ba ma wai wani dan kara ko shi ya ayyuka saboda ba abi ba ba abi ba bangaren lamarin Allah ba a mujamala to kaga wannan shine ka'ida ta wannan janibi amma in ba nan ba shi masallaci duk inda aka yi shi ba zan ce a ce wannan ne izala ne wannan ne kaza kawai wanda yake na masallaci dan Allah in ma ka ware masallaci kace na kaza ne kawai to wannan masallaci bai halitta wa masallaci man bana lillahi masjidan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ya wa annal masajida lillahi dan Allah tana mun mutumin da aka ce masallaci da Allah yake na wani dan a ɗaukaka gurin ne sai Allah ke lillahi na Allah amma sai malamin ka nuna ma wai masallacin ma a saman gafar wata jahannama saboda haka dan kai kashi ma da kai kashi a nan da kai ashi su a wajen su fita ma kai a ka ji ba imana inda ba dora su ba za su je su ai ba za su je su yi ba din ka ga yaro ya ba ai da koyon da ya sashi tun da suka tashi ba sun sani su je mu yi azawiya su je mu yi azawiya ko kuma mutum ko mun yanzu zaka ba shi yamma a hoton in ya tsi kashi mana ba ji bai kiyama kamar Allah ne ma yo ko zaka ba shi mayan bayama wannan gumkin wannan yanki abin wanda kuma hoto ma haramun ne a musulunci amma kuma ba in ya sanya ma kashi ba amma ko za ka washe da saboda da aka tashi daraja in ya sai aka fara gyami a sama da daraja kowa ka gani ita ce gaba da komi shi yasa duk ibadar ka duk qur'anin ka duk komin ka in ya gama kana da wasu alamomi ma da dini zai jawo shin ka amma in ya ga hoton wannan a wuyan ka yanzu ahlan wa sahara amma duk ilimin ka ba za su saurare ka ba za ta tsoron Allah kawai dole sai in kai nasu ne da wannan hoton an koma kawai wannan abu su ne ake shi yasa wai kai salatul ibrahimiya su wajen su dubba salatul kai ba kawai su ji salatul fati kur inda za su gane kawai su a wajen su salatul fati shine salati wallahi ya saka bi da kibla kar ka fuskanci al-kibla wa la tadbira idan kana fil fadai in a dace ne wala mai ko fi saturun babu labule bayan kana fi saturun in ya zama da akwai labule wa fi man yi qawlani idan ya zama kamar a dushe haka ban daki ne aka gina salon gashi tana kallon gaba to yanzu wannan in ka haushi haka nan ko tana kallon yamma shi ma haramun ne ko ba an yi maganganu guda amma abin da yake zaman to ka karkace shi kuma mai ginawa ya zaman to ke ne kiyaye yin masai ka dinga kallon nan kamar yadda abu ayyuba al-ansari yace da muka je sham sai muka tarar da su sarangunsu duk sun gina su suna fuskantar gina alƙibla
shi ya sa wani mu mutane Hmm?
shi ya sa mu mutane ke zo yin koyar yawwa sai ta kalli arewa ko na wannan shi ne yawwa shi ne daidai shi ne daidai ƙwarar fa al-muqtar minhu ma al-manu zababiyan magana ko a cikin gida ne al-manu wa ma fi'luhu wa- ko a ko da istidra wa ma fi'luhu fil manzili amma aikatawa a duci bai juzu matsalaka wannan ya halitta ko ta kaka gabas ko yamma ko abin nan ani sawa kana hunaka satirun amla ya sa labule ko bai sa ba labule wancan satiri a fadai kawo misali sai ka sa wani rija'i ko ka sa wani yaji ko ka sa wani abu to ai kaga a fallin farkin daji to amma na an yi jinu an sa katanga suna ga duk abin da aka yi shamaki kenan wannan shamaki din ya kare tsakaninka da alƙibla in ba nan ba ko ina ma zai zama to kenan alƙibla to amma akwai wani shamaki to tare da haka shi ma dai in ka koma wani hadisi na Abu Ayyub al-Ansari kaga abin da yace da muka je Sham fa wajen nal marahisa kad buniyat nahwal Ka'aba nahwal qibla sai muka tarar da salangun su an gina su suna fuskantar Ka'aba fa nan harifa anha wala tarfu yace sai mu karkace kuma sai mu nemi gawar Allah subhanahu wataala a bisa kenan wannan kana hunaka mashaqqa amla da kai tsanani ko kuma babu tsanani yace duka anan gurin wannan dan girmama kiyayewa hurumi na addinin Allah fasalin fi nawaqidul wudu fasalin zai bayyana mana nawaqidul wudu mawarwara arwalla abubuwan da suke warware arwalla nawaqidul wudu arba'atu abin da ke warwarewa arwalla hudu ne al-awwal na farko ar-riddatu ridda وهي كفر المسلم والعياذ بالله shine kafircewar musulmi aka ce ridda shine musulmi mutum yana musulmi sai kuma ya bar addinin musulunci wannan kuma a ƙarshen zamani hakan zai zama to ya yaro manzo Allah ta sai ce ba da rufil bil amali fitanan ka kida illal mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabihu dinahu fi ardin min ad-dunya annabi tara sai ce ku yi gaggawa aikata ayyuka ga wasu fitina nan kamar yankin dare mai matsar duhu mutum zai waye gari yana mumini da sahiya kan maraice ya yarda da maraice yana mumini kan sahiya ya yarda mutane za su dinga sai da addinin su da ta haja ta duniya ya bi udina wa bi ardi min duniya yanzu in ka zo duk inda ka je ka ranar lahadi in ka kalli guraren coci za ka ga ba wai bagwari ba ne ko nasara ko bature ko wannan a wasu ne za ka ga wanda jinin ku ɗaya yaren ku ɗaya kazan ku ɗaya kuma ba wai sun gamsu ba cewa wancan addinin ya fi musulunci a kawai kuɗi ne aka ɗauka aka ba su sai suke ga sun zaɓi duniya bal su usurun alhayata duniya amma ba wai ba su ma san ba ai karanta wa wani kiristanci karanta wa musulunci kawai suka sani sun ma san me ma kiristanci amma menene ya kai su arzumi na duniya kawai wani ɗan abu na duniya a kawai akwai wanda suke shiga wani saboda zai auri mutu zai shiga akwai wanda san girma ke sashi kaga akwai wanda aka ce shi lokacin malami ne ya so ana dace sarkin malamai a mai shagoranci kaga san da shi da aka ce mushi wannan abin sai ya fita daga musulunci ai yana da rasu ma sai so a naɗa shi matsayin sarkin malamai sai ba mushi ba da yanzu ɗayan shi da jikoki duka kuma su ma ya suka tashi akan wannan abu har yana da rasu kawai ya so a mushi irin wannan a masarauta a yi maka abin nan sarkin malamai ka san san shugabanci da san girma na sallallahu alaihi yana cewa ai ma zai bani ja'i ani kursila ala ganamin bi afsada min hubbi sharafi wal mali ala mar'i al-muslim fi dinihi aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuraye guda biyu masu bala'in jin yunwa barnar da za su yi da aka saka su a garken awakai da tumakai barnar da za su yi ba ta kai ba barnar da san daukaka da san dukiya take ma mutum musulmi da zaran mutum ya sa irin shi kawai mulki yake nema ka kalli masu neman mulki in duk mutane za su mutu in mutum ya sa ma kan shi neman mulki duk bala'in da za yi da wuya ka gama sai ya sa ne mulki a gaba ka ga bai yarda ba sai ya je gurin bokaye a ce mai boka kaza wasu su tashi su je su eh, India wasu su tashi me yasa kaga a masuniya ji shugabannin kasa sun yau dan furan mursa ai kaga da shugabannin kasa da masu dukiya da duk zaka ga masu neman duniya ne. ko malaman da suke cikin tsariya zaka ga malaman masu neman duniya ne. akwai malamai kamar a Masar da wasu kasashe da akwai malamai da yawa suna halartar taro ma da ake na duniya na yan masu ne su ma suna halarta saboda neman wannan su dama bangaren malaman kiristoci da wanda dama da kawai da yawa ce ka gani to suna zance a duniya kowace ce kowane gungu suna da to kamar malamai masu neman dole ne an san su to sai su kulla alƙawari da yarjejeniya akan za su yi sai haɗa su a duniya a san su sai Yusuf ne sai ina ne san menene ta hanyar ba su kuɗaɗe sa su ci abubuwa eh, kusantar da su da shugabannin da suke mulki saboda shi dan kungiya ne shi ma dan kungiya ne kenan daga can gurin sai a ce dole ya daga shi ya ɗauka ga dalil a ba shi wani babban matsayi wanda za a san shi a ƙasar gehe ne kuma a san shi a duniya kaga ya sai da addinin shi dan saboda ya samu ɗaukaka to su ma masu neman mulki shine sai su tashi su sai ƙasashen wuce a yi tararrakin a tsara yaya za a yi wajen a samun musu abu su kuma su yi bukatun da ake bukata sai a gindaya musu sharaɗa wanda za su kiyaye wannan sharaɗa ne ba da jinin waɗansu da suke so ba da jinin waɗansu mutane sadaukantar da waɗansu ababe yin biyayya akan abubuwan da wannan dai ƙa'ida ta rabbana samta aba'una bi ba'din wa balagana ajalana lati ajalta wasu a gindaya musu sharaɗa na labudde zaman to mazaje za su aura labudde zama kaza za su yi su dai dole wannan abin da suke nema to za za a yi musu shi amma ba sa sharadin su ma su aikata wancan abu wanda kuma shi abin ya huta su daga musulunci kaga manzana ta san da ya faɗi ya ce ƙarshen duniya to in ba a da wannan abubuwan da bai su babu su a da babu su shi yasa suke gama hauyin su ya kabri suke ga kamar su duniyar ma a hannun su eh duka wannan da kaga eh duka wannan da kaga su ba wani demokarasi ai duka wani bangare ne na wannan duka tsari ne wanda asalin shi daga su irin wanda yake duk da yin duk da zaka su suna da su suke juya duniya saboda manyan masu kuɗi na duniya da manyan masu mulki da manyan harkar tsaro da waye duka cikin tahiyar ka gani duk tare da to kaga menene ya yi wannan wannan kin duka kan duniya saboda ba wai aljanna ba ce ake nema ko na ba wannan bane duniya ce ko ake nema sai abin ya bayi su ma musulmi sai suka shiga cikin tahiya to kaga duk wanda zai karfi wannan su kuma ba su ba su karbar masu wannan ya sun lura da mai musibar san abin duniya mutum ya jarumta da san mulki kamar me to kuma suna da mambobin da su mambobin suna farauto mutane in an yi zama akwai gwargwaron da ana buƙatar ta kawo waɗansu kai ma wasu mambobi to yanzu in suka ga wani wanda ya jarumta a kan bala'in san duniya ko kuɗi sun kubce mishi yana ta fafatuka ta ko ta ko a kama yana cewa kawai shi makai ko ma ya ne kawai shi kawai ya tsari shi a rayuwar shi abin da ya tsana kamar talauci shi ko ma ya za a yi ayi kaza kaza to wasu ka ga irin wannan to masu tallatawa da shi yasa za ka kamar irin a shanuwoyi a gurare kamar wanda suna neman kenan mutum yana ganye karatu gina ɗaya ya zai samu aiki to mafi yawa za ka ga a cikin jami'o'i da wannan sai yi ƙoƙarin mambobinsu su tattallata akan a samu mabiya. To da an yi wannan sai ya kulla kawai duk abin da mutum yake so sai a ga wata hanya za a sanya shi da wani kamfanoni za a hada shi ya za a sa shekaru za su rika kawo kuɗaɗe ana bashi ko kuma a wani kuɗi za a ɗauka likit a ɗauka a bashi a dinga tura mai kuɗaɗe yin ta banki kawai lokaci ɗaya waye gari ya zama to mai dukiya yadda kuma bai isa ba in ya riga ya shiga kuma bai isa ya huta ba saboda wutar tana da alaƙa da kisan shi kai tsayin ya ce zai wuta to ya san barazanar da yake fuskanta to kawai kisa ne babu wata wata saboda haka inda za ka kashe shi kuma ba zai tona asirin wannan tafiya din ba dole dama sai ya je ya yi rantsuwa su jagororin ma ƙarshen tuka tuka akwai wani taki da suke haɗuwa wanda su su ne ƙarshen manyan tafiya din cikin duhu eh su to su ƙarshe su su ne na duniya tun da tsaron mataki mataki ne ba kowa ba ne yake kaiwa wancan mataki ke shi ke shi wancan jagororin suna Isra'il da abin nan mafi yawa za ka so su su ne wanda suke shiga duka ta tsatsara akwai mambobi gwargwadon adadin mutum sha biyu wanda suke kaza wanda to haka za ka gwada irin wannan manyan mawakan na duniya baluke nan duka wannan duka suna cikin ta ne duk suna cikin ta ne to kare ka ka ga bala'in sa abin duniya yadda yake jayo ka gani ka ga mazala ta tsaya gaskiya akan kuwan to ƙarshen duniya za ka ga mutane ya biyu dina abu bi arzu min shi ne wani sai a arma mushi mata kawai sai aljani ya zo tsotsi shi wani sai a yi yaro kawai shi kenan sai a sace yaro ko a ba aljani ya shege kawai ana ai wadiya suna wasu a rasa ya akai shi ko da kwai can gure yake sadaukar da ginin nasu da eh da gani dole ba yanda iya wani lokaci wani ya taba ya yi tsaye wannan ya nuna ya tsufa ya je shi shi kenan aka masallacin ganda aka yi abin nan da shi aka yi mashi nasihohi da abin da duka da ashe shi a rikice ke so da lokacin motsa san tsama san tsama motoci yana shi abin da su ina jin wani abu suka same ya kibi kuma yake ne mai masa ya zo wajen aka mai nasiha akwai wani ba Allah lokacin shi yake ladanci sai aka ce to su je su kenan su kwana tare su abin kawai cikin dare mutumin nan sai tashi kawai yake kokar wannan bawan Allah ya nuna kawai shedanu sun zo mushi suka turnu da wannan bawan Allah ake ta kokowa kawai sai fasa ta zo mai yake ta karanta Qur'ani yake ta karanta Qur'ani eh yake ta karanta Qur'ani wallahi zuwa bin nan suka can da ya samu ya rinjaye shi ya kore shi yarke take ka gani ashe munafiki ne eh kawai dubara je so shi ke bila Allah ya rasa duk hanyoyin da zai bi sai ba da abin da eh eh da Allah wannan ne sai fito da wannan siyasar da yake mutu duk suna da wannan wani za a ce sai ya kawo mahardacin Qur'ani wani a ce sai ya ka kaza duk irin wannan tsarin da ya na hanyoyin da kawai saboda tsabagen shedanci to amma abin da za ka kalla me ya jayo wannan abu san duniya san kuɗi ne san kuɗi ne da san duniya ka gani ce ke sa mutane kiristanci ce ke sa mutane waɗannan ƙungiyoyin na asiri duka na gina Allah kare mu Allah kare imanin ka to alama ce ta ƙarshen duniya wannan shi ya sa manzo Allah sai yana barin duniya sai aka fara samun masarda kaga lokacin sai na baka ranar sallar sai ya bar duniya kaga annabi sai na baka ranar khalifa ya ka samu wanda suka rika wasu suka yi rajja da musulma ce annabi ne sai suka ce su sun yi imani da annabta shi eh wasu kuma suka bi aswadin an wasu suka bi tsariya kenan duka sai aka karkasu wasu suka yarda da wancan masu annabtar ta bogi wanda dama masalar ta san kuma ya ba da labari duk da irin su musulma ta annabta ta yana rayu suka bayyana to kaga manzo ta ya ba da labari kai kiyama ta tashi sai an samu dujale guda 30 kowanne zai ja shi annabi kuma mutane ba za su bi shi wannan yake nuna ma inda mutane suke son ƙasa da banna da hallaka kowanne ya zo zai ce shi annabi ne kuma a bi shi yanzu wannan da yawa daga shi wannan dari ka wanda suka giga nawa za mu ga abu da wanda ya ce shi mahali ne ɗan kwambi ma wani ya ce shi kaza ne kawai suka samu ƙauyukan da ba mutane kawai sannu sannu ana nan kawai yawan sai ce shi ne mahallin da ake jiya ka gani sai shi ɗanu su dinga taimakon shi wannan shi ya fi na nabi bin ilahu ya yi kuma su waɗannan duka in ka bincike za ka ci sun furin masu cikin masu niyya ne za ka duk wanda masu da'awar daga wanda sun kai wani geji an yi musamman da wani shehun da in ka shiga gidan shi ma ka ji ma kai abin da sai an sace sai an sace ka gani an yi mutanen da za ka ga wanda in ka shiga gidan to ƙarshe sai an nemi ka Allah to mafi yawa wasu sun kai wannan geji saboda haka kenan kaga wasu suka yarda sana wasu kuma suka ce ba za su ba da zakka ba su kawai manzara sarasar lokacin shi suke bai zuba mu shi ko saboda haka su ba mu zancen su ba da zakka kaga tun lokaci ya kawara samun masu rida ita rida a samu abin da yake sananne a addini abin da yake tabbas kowa ya gamsu sai mu sai in kare yanzu misali mutum ya ce bai rasa sallah farilla ba ce kaga ya yarda mutum ya yarda da awar annabta wani ba mun sallah mutum ya yarda da ilimi wanda yake na gaibi ya ringa kaza kaga yaron da ya dauki haƙƙin Allah ya ringa sarrafa ma wani kamar irin wanda zaka samu masu wurdi na rubanai wanda zaka iya ce malami yana da rubani su ma ai su da yan furamar sakin bambanci su waɗancan wata ƙungiya ce wadda ta tara dandagan wani gungu su kuma waɗannan wasu mutane ne waɗanda su kuma suke da waɗansu mabudin sani a wasu littattafai da aka rubuta kamar irin su shamsu ma'arifin kubra irin su shimutul anwar irin su sihir harut wa marut sihir al-kuhan ka gani mujarraba ta derati duk da su waɗannan a ciki akwai waɗansu wurin da na shedanun ka karanta inna anzalnahu qawa ka qawa kaza ka sa wararan ka kai kaza kai kaza kai kaza akwai halimin aya ce halimin zai zai zo da farko zai tsorata ka zai maka kaza zai kaza in ka tsaya ka dake to daga nan za ku kulle alaka da shi nan zai ka rinka duk abin da kake so sai ka sa shi yana iya zuwa ya saso kuɗi ya kama dan ba kuɗin ka so shi ba ce zai kama zai je wata banki ce ko ne ya ajiye kuɗin shi sai ya saso sai kawo ma in kana so ɗauke ka daga nan guri yanzu kamar kana so ɗauke ka kai ka studiya sai ya ɗauke ka kawai sai kai ka can gura shi ne sai ka zo wani sai a ce sallar asar ma a kudi ya ka gani in kana so a gai ka sai in kuma wani ya ɓata ma rai kana so mutumin ka gabayin shi kawai ka nuna ya sa shi kuma sai makure mutumin ko sai shige tsinke ya ya shige kai ta ko zuciya kawai sai tsinke da shi kenan sai ka ga mutum ya haɗe mu ko kuma sai ce ba ni kama ba bar za ka gani yanzu yadda zai aljanonce ne zai tura in mutumin kuma shi da aka tura shi mutumin cikin shi tsarara ba alkar na sahiya da wani to yanzu sai aljan yanzu sai shiga sai ya kashe shi ko kuma sai haukata shi ko sai mai kasa shi sun tsira aljanin halin shi amma shi aljanin bai zama ba halin shi sai da ya rika saboda shi sharadin hulɗa da aljani ita sharadin ka ita take dole shi ba zai raba halimin ka yi kayan da shi yasa su ma dan sai yan masu duniya da ke da aljanu suke haraka amma kungiya ce to dole su kuma su ma ne ka fitar daga musulunci duk wanda aka ce ma mai ruba ne ne mai kaza ne ko da wasu kuma zaka ga sai su zo su shiga sallah akwai da zaka sai su dinga jin sallah ka ce to ai limami ne shi ma yana yin karatu to wasu suka karanta fatiha sai su shiru sai kuma akwai abubuwa na maganganun aljanu sai su karanta wanda maganganun da kafurci wani kuma zai tashi sai ya zo ya tsaya sallai kawai sai iska sallah dai zai fito amma in ya zo ya tsaya zai muku sallah sai iska shi yanzu ba a mana zai muku ko sai ba ai musulmi ne mutum wannan ko ka kawo mutum bai da lafiya sai ce ya mai rukuya ai qur'ani ya karanta ai fatiha ya karanta yanzu ya karanta fatiha sai wani dan gunguni can kuma kahurcin ne ya karanta eh na aljarin ya ce wannan to kuma aljani ya gani yawa yanzu sai su dinga ta'amuli da sai a ce maka in mutum ya zo inda akwai wani mako ko wani tsari to da ka zo ka shigo gurin shi an kuka haɗu kan wannan makokon sai watsa ko karin sai watsa to ita ma wannan hanya ce ku dama masu aiki da aljannu suna da ita shi ake da yadda shaitan ya jiri mini wani adam majarar da to yanzu shi shaitanin ne yake zai shiga cikin mutum sai watsar da wannan tsarin ko wannan makoma sai watsa da shi sai karɓar wa rukuni saboda yana shiga gurare din na cikin mutum sai a kawo mutum a rarrikice bara sai shi aljanna sai shiga sai ya daidaita abu yanzu to ɗan kula iya ga kakkuce shi ko gane sai karanta bayan haka a bayyane kuma sai ɗan yi wani ɗan gunguni a kuri to shi wannan ɗan gungunin kamurcin ne a shekan ba shi ba ya gawa sai na abu wurin raba ayatul kursi ka gani to dan ka ji kawai malam ya karanta azumin ko sai ka ce a shi ba gidan qur'ani yake karanta yadda kuke karanta a dole sun ka ga ba a ce abu ya watsi yanzu kawai dan mutum ya shigo an yi ido hudu da shi shi ba annabi isa alaihi salam ba kawai shi kenan sai abu ya watsi ko mun zai shigo da kari da katon makoko ko hikka makoko ya sarwa sai ya bace babu shi ko ba magani ya baka kasha ba wani abin nan ba kai ma ai ba abin ya za a yi haka ya zama to ya faru to duka wannan hanyoyi ne wanda wani ya zubila ake fita za ka ga gardawa da yawa suna amsar tsari shi ne sai ka mutu ya fara karatu sai zama kasuwar kuma tsantsun sai ga kawai kudi ana kame buhu buhu ga ai manyan malamai ke ai ya samu wani ismul azam shi ko kawai kasan kafiri ne ba wani ismul azam bai samu kawai aljani ne yake mushi abin a gani Allah kare mu arridda arridda Allah kare mu Allah ya ce wa laqad uhi ilayka wa lil ladina min qablika la in asharakta la yabatanna amaluka wa la takunanna min al-kafirin tabbas mun yi wahayi gare ka mun yi wahayi ga al'ummar da suka gabace ka rasulullah la in asharakta qaddara kaddara da za a ce za ka aikata shirka la ya matsan na amuri da duk aikin ka zai rushe wala takuna na min khafi wannan wada ba mu tsoro ne Allah ya ce wala qarbuhi ila qawli alladhina min qablika mun yi wahayi gare ka wanda suka gabace ka ma mun yi wahayi gare ka kaddara da za a ce za ka yi shirka ko za su yi da duk aikin ku ya rushe da Allah ya zano annabawa tilka hujjatuna mi Allah ya ce walau ashraku da ya fi tsarin ma kan yawa wannan annaban duka kaddara kai ko su inda a ce sun yi ma Allah shirka ba tauhidi ba sai da duk aikin su ya rushe yanzu kawai sai mutum ya zo dinga shirka shi kawai kamar aljanna ne zai kace kawai shi kenan aljanna zan ka ko mace ce ki shiga ki huta duk wani shirka dan cin kare ba ki bari ba yanzu kare ka yamman na wannan cin kare in aka ce ma dare ya in ka je wajen zaka ga mata a tsabke sa a daidaita su tashi su karasa a sarki sa haka za ka gani wani ba Allah ne tashi daga wajen yace haka za ka ji suna neman matan mutane shi suna bango da su mutanen nan yau ne suke safar wancan lokacin da suka zauna gusuncin birni a wancan lokacin lokacin abu umaru ba awa ashirin da hudu ba ka ba su lokacin aka ce gaba ɗin su tsare na sai musu da wasu ƙaryarsu da wajen da suke lokacin aka tarwatse su aka kore su dukansu har wani babban sai ce shi ba zai sai wani jandarma a sunna ya kwafe hulai ya ce bismillah ne da kai na cire wannan ne duka sarnin ya daga shi sama ya shibga shi da sunna ya daddan kai shi dole suka zassara suka tafi matsayacin banza ka gani to ne za ka ga yadda suke sama mutane abubuwa na shirkiya mata suke sajan da zan sani a wurinsu ana ta shirkoki da abubuwan da suke na abin ka gani mace kina sallah kina wahala banza kawai saboda wani wai ka a musu kishiya wani ko abin da Allah ka jara ba muku ba ma za ki kin mutu ya za a yi kuma ka gani ka ga mata su ta tsayiya kawai ko neman abin duniya ko kaza wannan duk abuwa duk abin da Allah ya kaddara ta da bai su bai ture shi wata ta zo ta arziki ba kowa ba zai mutu ba ya cinye arzikin shi waccan ba ta tsare miki arzikin ki dan kuna tare da wata kuna tarayyar mishi ba ya nuna ta kare miki arzikin ki kowa ba zai mutu ba sai ya cinye arzikin kowa matsayin shi yana abu babu daɗi dole kina tare da wata ba za ki ji daɗi ba amma Allah ya yi miki duk wannan abu addinin ki shi yake sama da komi duk abin da zai ci karo da addinin ki to rabu da shi ko ba ki ba wannan abin in Allah bai kaddara ba wata sai ta yi tarayya da ke a cikin arzikin da Allah ba ki ba za ta yi tarayya ko ba ki ba wannan kuma Allah ya kaddara sai ta yi tarayya da ke kuma dole wannan babu makawa amma addinin ka shi ne jarin in ka rasa Allah ka yi amfani to amma ka leka ka ga yadda mata su ta da ce ta abin da waliyar su Allah kare mu kenan ridda wannan ɗin ce daga cikin abubuwa waɗanda Allah ce man yakfur bil imani faqad habita amin amalu duk wanda ya ridda ya kafirce ma imani ake shi ya mutu wa fil akhirati min al Allah ce man yartadi an dini wanda dai ya ridda bara dini bai mutu ko kafirun ya mutu bai dawo musulunci ba kawai ya kaji ta tsama da fi duniya a lahira wannan aikinsa a duniya ya rushe aikinsa a lahira ya rushe wala ya kasu sabon na rufe ya sari Allah kare to hatsarin radda yanzu misali kahuri da ya tashi shiga musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya shiga musulunci in kirista ne wa ashhadu anna isa abduhu wa rasuluhu kaga ne wa kalimatu alqa ila maryam shi ke na shiga musulunci to amma wanda ya rida ta wata hanya in mutum ya wuta ta kowace ya wuta dole ya taran zai dawo yanzu zai yi mutum ya wuta ta kowace bai yarda da sallah ba ko kawai kuma ya ce a shahada la ba tare da ya dawo zaune ko ba ta kowace ka wuta sanan za ka dawo mutum ne yake cikin masoniya ko ya yi wani alkawari da wani rubani ai kaga wani wuridi ya yi da ya kawo da shigo to yanzu dole zai shiga musulunci sai ya dawo ta wancan kofar da ya fita wancan abin da ya sai ya tuba kashi ya watsar da duk abubuwan kuma ya dawo ya dinga ya ya bayyana gaskiya lokaci akwai tashi abin a kuri da lokaci a kano za ka yi tashin jayan tubu suna tuba ne da ya samu wannan sai ya dawo ya tuba su tsine ma tashi shi a su tsine ma abin da wallahi mutane su tuba a ba su zuwa kada kada yawa za ka je to kaga shi ne ka'ida in kai tahiya ka gane kuskuren ka ka dawo ka bayyana ma mutane cewa wannan abin hallaka ce ai kaga da yawa za su yi abin nan to shi ne ka'idar tubanka kaga illa ya samu wa asula huwa bayyana la la budda dole ne mutum yayi bayani akan wannan Allah kare mu ya kufrul muslim shine kafirta musulmi sai mu tsaya kana da ya bin insha Allah dangane da kenan yan uwan mu musulmi wanda suke a Palestine mun san yanayin halin da ake ciki yau suna famar rayuwarsu wanda dama shekara da shekaru haka aka tashi haka biya suka gada haka aka yi duk wanda musulmin da yake rayuwa a nan to shi wa rayuwar shi ba ɗaya bace da rayuwar saboda mafi ƙarhin wanda duk dai a cikin Qur'ani muke ji Qur'ani yana zancen su Yahudawa kaga da ka tambayi musulmi waye karshen kawuri waye karshen mugu kaga bai hude zai ce maka to me kake tunani in yau wata ƙasa kaza za ta yi mulkin mallaka wata ƙasa kaza za ta yi ƙasa me kake tunani ga mutanen da Yahudawa ne suka fito tsada. Kuma sannan suke da gurin da shi ne ɗayan na uku a daraja a musulunci. Masallacin Makka, ɗakin Allah, masallacin Madina na Mazara Sassara, masallacin Kudus, Baitul Maqdis. Wanda matsayin dai wannan gurin a wajen musulmi, Sura tun ke da kwai. wadda sai magana na suratul Isra subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya dare da bawon shi daga Makka zuwa masallacin Quds masjid al-aqsa kaga zancen ma a ce Quds ko mas'ala ba ta shahimu ba ma bai ma ta so ba sai wani baka karanta Qur'ani wannan shine ɗayan guri masu uku kaga a duniya wannan suna da haƙƙi shi masallacin yana da haƙƙi a kanmu na wajibinmu ne mai dukkanin abin da za mu iya to yau kuma makiya sun karkasa duniya sun yi boda boda daga nan in ka ce ka dira ina ji iya inda za ka iya kai ko najeriya ba ka isa ka shiga harka huta haka kawai sai su da ta ka ga dai karshe ne wanda ake ka ce ka huta ka yi gaba duk inda da ka je tahiya tiryan tiryan to dole za a tsare ka balantana ka ce ka isa can wannan kuma duk hukutu ne na kafirai suka suka sa wannan ka'idar wadda take babu damar a yi dandazo a tashi a shi yasa duk ƙarfin imanin ka baka da hanyar da zaka iya tashi ka je kawai nan kai saboda ma tsabagen kiyayya ma mu mutanen Nijar babu mutanen da Yahudawa suke ki in ba daga baya ba da aka dawo hulɗa irin mu ne mu muna daga wanda suna kin akwai ba Allah da da matar shi ya je gidan jirgi da aka ga matar ɗan Nijar ce lokacin shi ma sai da aka mashi aka zure shi aka hana su gusa daga nan gurin so da tun lokacin shi da aka zo aka yi magana Faisal zai kai ziyara ƙasashe a cikin kuma ba ambaci ba Nijar aka ce me yasa yace kasan mu kawai mu ba sa taka ba ta jira ƙasar da suka yarda da Isra'ila a matsayin ƙasa mutanen da suke kashe musulmi suke suka mai da kudu suka suka mai da kudu suka suka yi kaza suka yi kaza ya ce to tun da Nijar tana daga wadda tana da jakadanci tsakaninta da Isra'ila wannan yasa ba za mu ci ba saboda suka tura ai mu ma duk ƙasar mu duk musulmi ka so ka a lokacin kira taron dogawa aka ce an warware hulɗa da jakadanci tsakanin Nijar da su saboda haka babu wannan alaka aka tura aka ce to an yanke wani ya ce to kasar da zai fara jirawa ziyarar Nijar shi ne kuma aka shata abubuwa wajen ashirin da wani abu daga cikin da jami'ar sa'i daga cikin da jami'ar sa'i alkhairan da Saudiya mamlaka ta yi saboda farin cikin wannan gaba ɗaya ko ina aka ga tusa ta Saudiya har wani soji tsohon soji ana hira da shi lokacin ya ce shi a lokacin da sarki ya zo mai faisal yanzu sai da suka yi hannu da shi yace da suka gaisa sai da ya sati bai gaisa da kowa yadda saboda shi da amir ke rinsa da sarkin maka wannan ya ga sunna kaga so da yadda su lokacin da wanda yake da suka yi hannu sati ya yi sai ba kowa hannu ya ce amir ke sarkin maka ya gaisa ka gani ko ina mutane suka nuna kauna da kai to sai suka ji daɗi wannan abu to su kuma yahudawa tun daga nan kenan wannan abin da abin yayyar kuma sai suka kasa suka suka kafa mana wannan bakar kiyayye to ka leka ka ga dai abin da yake faruwa na kiyayyar yahudawa da abin to waɗancan ƴan uwa namu da suke kashiya da wancan masallaci da kaza kamar babu bambanci da wancan da suke kashiya da mu da suke kashiya masallacin nan kuma kawar da waɗancan masallatan ba masallacin da yake da kuma duk abin da ka sani na zalunci duk abin da ake tunda aka yi kullum a zalunci kowa san ɗan lokaci ne a shekara su rusa kai hari su rusa gidaje ƙarshe ma dai gaba ɗaya wancan arnan na amurka turab kafin sauka kaga ya zo tabbatar da cewa ya ba su kawai jagoranci da wanda ya tashi ya gina abin da kaga ba a yi shi wanda ya ba su kenan cike dama to kuma zalunci bai dore dole inna allaha la yuridu zalim hatta idza qadara lakum yau da gobe yau da gobe kuma an mana alƙawari kuma ba wannan bane shan kashin su Allah ya tsine musu albarka dan da baga wanda Allah ya tsine ma ya albarka to mutane ne wanda Allah ya tsine lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dalika bima aqaw wa kanu yaqul Allah ya ɗebe musu albarka a halshen da ya fi kowanne sarki a mutanen lokaci a halshen annabi Isa a halshen annabi Dawud Allah ya tsine musu albarka duk akan halatun waɗannan فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم Allah ta zama da warware alƙawarin su muka ɗebe musu albarka shi yasa suke ba duniya wahala sai a zo a zauna majalisar ɗinkin duniya a ce an yi yarjejeniya da su in ka kalli Qur'ani da Yahudi zai tsaya ma akan wani yarjejeniya shi jinin jikin ba Yahudi da warware alƙawari an cakuɗa ba yanda za a yi shi Yahudi ba yanda za a cika ma alƙawari a jinin jikin shi ka gani Allah ya ce wa bi kufri وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم سببin waɗanda abubuwan duka Allah shi ne musu albarka kaga tsinuwar wai da a nuna ma shi ne musu da aka yi akwai dalilin da yasa aka tsine musu ba tare da su bace ba ka gani akwai dalilin da yasa aka tsine musu to waɗannan mutane wanda Qur'ani cike yake da la'antar su da tsine musu da faɗin su suwaye a yau a samu wani musulmi ya dinga ga cewa wai abubuwan da suke ko musulmi ne ba su da gaskiya ko kaza ko wane ne in ba munafuki ba ba wani da zai goyi da ba in ko kaga kana goyon bayan waɗannan to ka tabbata kai da ibnu salul babu bambanci to me ya jayo ba a samu ba wannan wannan kariyar da aka sa da tsaron da aka sa baka ita ba ka tattaka ka je ka to amma wannan ya nuna bayan da za a yi su da suke can mu kuma dole mu addu'a makamin dare alkanutu yin kaza musamman kenan a yanzu tun da yanzu daga kusan ka ce kamar daga ce ta karshe karshe tun da alamar karshen duniya ce duk alamomin karshen duniya kanan sun bayyana kuma karo na ma anan sara sai ya gaya mana sai an yi wannan karan barka anan sara sai ce la tafasa tulan ruma da ruma ma sai mun yi to kaga yanzu duk wannan abubuwan da ka gani duka wannan alamomi kuma wannan wurin shine daga nan ne tashin kiyama ma zai ka gani to yanzu yin hakan da suke sun samu sun yi karfi su ma Hamas sun kai farmaki kaga a satar nan sun kashe yan mutum dubu na bai buɗe abinda ba saba yi ba ka gani kuma sun yi garkuwa da adadi mai yawa kaga kenan bawa ta samu kuma suna kai hujumi wanda da duk hakan bai kwa su kuma kaga yanzu dole sun tattara duk karfin su da kai wa rajin kenan duka gaba ɗaya sun yi cincirin to kaga kenan yanzu karan karo ne wanda ke nan dole sai an zage ne ta to ka gani to kenan kaga dole yanzu wani karo ne wanda dole mu san a wacce ake sallah kai azumi kai ibada kai da iyalinka karatu aka ida a kama a yi ta musu addu'a eh a yi ta addu'a Allah subhanahu wataala karya alƙalu su ce a yi sai su wancan Allah ba su nasara wanda dama suna ce sama zuwa nasara in haka ne ya faru a yi alƙalu a kan wani saboda haka dan muna cikin wani yanayi mu ba za mu manta da wancan ba saboda wancan ya ma fi namu wancan ya fi namu muhimmanci muhimmanci kenan dole yanzu mu wacce a hankalin mu akan waccan daga eh insha Allah kuma hatta da mu kanmu wannan eh, wanda ta mana zalunci ai duka ta su ɗaya. a duniya ba inda yahuda suka yi yawa kamar ba ita ce babbar uwar su su ɗaya ne ka gani to to kaga su mutane ne waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kenan mu iyayen mu da su ta bangarora ne daban-daban to yanzu sun karauke saboda ɗarman gidan da suka mutu da bina ba da aka zo aka yi abin shari'i ba ko da ka daga zanga-zanga a duniya ba taɓa zanga-zanga irin ta ba dan a dakata musu rai kawai sun ce za su warware shi saboda ba a kare jinin su ko aka tara zanga-zanga ta duniya aka haɗa shugabannin ƙasa sama da ɗari suka yi kamayya wanda mu ma suka ja mana musiba to aka haɗa mutane wajen miliyan nawa wai shugabannin ƙasashe ne duka suka haɗu duka a nuna a daɗa ɗaren yahudawa saboda dan ne an kashe wasu ɗan tsirarin yahudawa kuma wanda suke ƙasai saura sun je sun iya su ma za su wani aka yi bari ai zanga-zanga su dan a nuna duniya tana tare da su to kaga dole wannan abun mu walka daga barci mu yi iya abin da yake wajibin mu yi duk yadda za mu iya wajen yin addu'a babu abu wanda addu'a ba ta ce ta shi eh amma mutanen aqidar su da tsarin da suka dauko su wannan jama'a ta amma aqida ce mai kyau da ana cewa kasa suke kallo ba kasa ba in ka kalli jawabin shugaban nan nasu Abu Ubayya in ka saurari jawabin shi farko zuwa karshe kawai kudus ya kalla da zaluncin da ake musu kaga dama in kana neman gurin da ake jihadi na duniya a lissafin jihadi ka je nan saboda su jihadi ke fa'i kila su ne wajibin su su ba da kariya a jinin su a masallacin kudus wajibi su ba da kariya to kaga duk yayi jawabi kuma ragowa ta rage ma duniya an rabu gida biyu ko ka zama kana bangaren Isra'ila daga dama Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sun kulla alaka da waɗannan ko kuma ka zama kana bangaren waɗannan kaga shi shi ne wannan saboda haka Allah tabbatar da dukkan mu Allah subhanahu wataala ya taimaki waɗannan bayan Allah Allah ya karya uh, Yahudawa ya karya su ya karya duk wani lagon duk wani tanadin sa Allah subhanahu wataala ya rusa shi ubangiji subhanahu wataala karya su da su da duk masu jagoranci Allah ya haskaka idanun ta hanyar nuna mana karayar su ya rabbal alamin Allah ya dawo da daula al'umma ta musulmi a duk duniya ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انزل الكتاب سريع الحساب حاكم الاحزاب اللهم اهزمه اللهم اهزمه يا رب العالمين اللهم اهزمه يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم اقتلهم قتل عادل اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم اللهم اغفر شوكتهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم قاتل الكفر اللهم قاتل اليهود يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد